أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ban sani ba na waɗannan sun abin da muku ban zo kuma da wani maka ba akwai wani wanda yake da maka ne to bari mu ci gaba da waɗannan ɗin haka ta saboda wannan zamu yi ɗan rubuce-rubuce ne da jamul mazakari salim wal mu'annath salim wa ma ulika bihi malan ya ci gaba da cewa zamu tashi baiti ne shirin ko warfa bi wawin saliman min jam'i mudhakkarin wal ya li ghairi raf'i wal jam'u fihi alif wal jam'u fihi alifun wa ta'u wa fanasbuhu ka jarrihi sawa'u وجر بالفتحات سوى المنصرف وجر بالفتحات سوى المنصرف ما لم تعرفه بأل أو تضفي kaga ga wani wani karatu da muka yi can ba to yanzu menene majamul mudhakkar salim tukuna shine yanzu karatunmu idan ka ce muslim namtu shukran jam'ul muzakkar as-salim idan ka ce muslimun kana son kamar shi jam'i to kana da hanyoyi guda biyu za ka yi kara mishi wawun da nuna a garki ko kuma mene ya'un da nuna a garki muslimuna muslimina to yadda ka canja ko kai ziyada ka sa wawun da nunin ko kuma yawun da nunin wannan su ake ce musu jam'ul zakar salim huwa kullu sumin dalla ala jam'in bi ziyadati wawin wa nun au ya'in wa nun bi akhirih duk sunan da aka kara mishi ya'un da nunin ko wawun da nuna karke aka mai shi jam'i to ya zama jam'ul zakar salim jam'in maza mun bance wannan ko to hukumuhu fil irab hukumuhu shine zamu gani yanzu to mu duba idan ka ce akala muslimun wannan muslim wajen lirabi zaka ce mishi fa'il ko wanda ya aikata aiki dama kuma san fa'il yana da mene rafa ko gashi to sai ka ɗauko wannan musulmi kana son kawo shi ya zama fa'il yanzu nan musulmin ka mishi rafa da mene da zama ko to sai kuma ka ce akala muslimuna to yanzu wannan fa'il ne yana da rafa'a suna mufrad yana da rafa'a to muslimun nan fa'il ne shi ma to ina alamar rafa'ansa sai mu ce wucin nan wamu din ita ce alamar rafa'a a nan idan ka zo lirabi za ka ce suna mufradi fa'ilun مرفوع بضمة ظاهرة على آخره كو to anan muslimuna shi ma zaka mishi lirabiya zaka mishi shi ma still fa'ilun marfu'un amma nan in muka lura nan an yi mufrad muslimun an mishi rafa ne da mene da dhamma ko masha Allah shi kuma nan muslimuna an mishi rafa ne me muka ce alamar rafansa wawun ko sai mu ci fa'ilin marfu'un biwawin li'annahu jam'ul muzakkar as-salim hukuncin wajen rafa'a kenan sai hukuncin nasba idan ka ce darabtul muslima na'am darabtul muslima kaga darabtu filo fa'il ko nan maf'ul bihi ne kai mishi nasba nasban na abin da yasa kai mishi nasba ne saboda shi maf'ul bihi ne dama maf'ul bihi kun ce shi nasba ne ko jamil jiddan zamu mishi lirabi mu ce mene maf'ul bihi mansubun bi fathatin haka ne ko jamil jiddan to da zamu dauko muslimuna darabtu almuslimuna to yanzu abin da zamu yi zamu canja ya wawun din tunda ainihin hugujen nasba ne sai mu kawo ya'un a gurin wannan suran tafi kenan sai mu kawo ya'un a gurin to wannan maf'ul bihi an mushi nasba da fata ko to innan musulmi ne ina alaman nasban sa yawon din nan sai mu ce mene maf'ul bihi mansubun na'am mansubun bil bil ya'i li'annahu jam'ul muzakkar as-salim shikenan li'irabin sa to idan ka ce sallamtu alal muslimi kaga almuslim nan kai mai wasali kasa ko me yasa kai mai wasali kasa saboda zuwan ala ne mun fahimci wannan ko masha Allah to kun gojin irabi zamu ce menene zamu ce ismul majrurun bi ala wa ala majrihi al kasra watan ala shine tema wannan ba ku gani anan muslimin ya al-muslim ya zo da rafa al-muslimin ya zo da nasba nan almuslimi sai zo da wasu likasa to me yasa zo da wasu likasa nan ala ita ta mishi to shikenan inda zamu zo da har ila yau dai mu ce darabtu asallamtu alal muslimuna mu da zamu zo da shi nan hako to tunda ala ta yi ma almuslimi wasu likasa ko to alan ma dole ta yi ma almuslimuna wasu likasa to sai mu cire alamar musulmi kasan shine sai mu zo da ya'un a gurin sai mu ci alal muslimina kaga maf'ul bihi mansubun bil ya'i li'annahu jam'u muzakkar salim to shine malai yace mana warfa bi wawin saliman min jam'i mudhakkarin wal ya li ghairi raf'i warfa saliman suna jam'ul mudhakkar salim kai mishi rafa'a bi wawin da wawin jaa jaa al muslimuna wal mene was saimuna wat taibuna wal qanituna wal sabiruna was saimuna duka dai da wawin mun fahimci wannan ko masha Allah min jam'in muzakkar jam'ul muzakkar salim ka mishi rafa da wawun to idan ka zo zaka mishi nasaba da jarrafa zaka mishi da menene da ya'un ko shine sai ce waliya li ghairi rafi waliya ka zo da ya'un li ghairi rafi ga wani gurin ga wani muhallin rafa'a to ya gama da wannan idan ka ce muslimatun musulma mace ko me jami'in shi muslimatun ka ganin ka mishi ka kara alifin da ta'un ko to shi kuma ya zama jam'ul mu'annath salim jam'ul mu'annath as-salim to in ka ce ja'at muslimatun ja'atil muslimatu ka mishi rafa a matsayin fa'il ko to inda zaka mai shi jam'i shi ma sai ka musharfa ja'atul muslimatu ka mai shi jam'i ne ta hanyar ziyadan alifun da ta'un a garke alifun da ta'un ja'atul muslimatu an gane wannan ko to in wajen nasba kuma sai ka ce ra'aytul muslima ta ra'aytul muslima ta a matsayin maf'ul bihi ko domin almuslimata suna ne mufradi to ka cire almuslimata anan sai ka kawo almuslimatu to in ka zo maf'ul bihi asalin sa ana mishi nasaba ne da fataha ko to shi jam'ul muannath salim akwai fuskoki biyu ne ra'aytul muslimata akwai kuma ra'aytul muslimati to amma wanda yafi karfi yafi shahara shine yin kasra ja'at ra'aytul muslimati shi yasa Allah ke cewa cikin alkurani asarabuhu ko kuma innal muslimina wal muslimati kaga ba ce wal muslimata ba saboda ina tunani nasaba ko wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati khalaqa Allahu samawati wa khalaqa Allahu samawati wal arda mun bunce wannan ko to jamu ma nafi salim idan zaka mishi nasba sai ka mishi nasaba da mene kasra lokacin jarra nan kuma babu babu iskali sallamtu alal muslimati kai ma al muslimati wasli kasa saboda mene ala to inda zaka share shi kasa al muslimat sai ka ci shi ma al sallamtu alal muslimati ya fita wal jam'u fihi alifun wa ta jam'in ma jam'in mata shi ana sunan mace ana kawo jam'i ne ta hanyar ziyadan alifin da ta'un muslimatu sai kace mene muslimatu sa'imatu sai kace mene sa'imatu karimatu sai kace mene karimatu shine wal jam'u fihi alifin wata jam'in muannath wanda yake muqabala da jam'ul muannath mudhakkar salim shi ana kawo shi ne ta hanyar ziyadan alifin da ta'un fanasbuhu kajarrihi sawa'un fanasbuhu yin masa nasba kajarrihi ai wajarrihi da jarransa sawa'un diddai ne to anan me yasa bici siyani ba yazo da tasniya bici siyani ba sai ya ce domin ai halayen bambamta ne ai din da yazo da atsafi ne da wawun sai ce siyani fa nasbuhu wa jarrihi siyani kun gane nan yana nufin hukuncin ne ɗaiɗai fa shi yasa sai ce sawa'un ya ce fa nasbuhu yin halin yin nasba yayi kama da mene halin yin menene to shi yasa sai ce sawa'un bai ce siyani ba ba yana nufin su biyun bane halayen ne guda biyu duka gini a hukuncinsu guda ɗaya yake nufi shi yasa ji sawa'u to sai baitin karke wajurra bil fathati wajurra bil fathi siwal munsarifi ma lam tu'arrifu bi al aw tudfi to akwai wasu sunaye ana ce musu الممنوع من الصيف الممنوع من الصرف amma mu gane da yawa in an ce al-mamnu min sarfi sai sai sunan da ba an ba jujuya shi ba haka bane yake nufi ai al-mamnu min at-tanwin sunan da ba zai dauki tanwini ba kamar misali ai zaka ce waladun ba ka tanwini ba waladin ba ga shi ba waladan ba ga tanwini ba to shi an ce mamnu ne sabi shi ba mai tanwini waɗansu sunaye ne waɗanda akwai ma'aunai da aka ji sun zo da su waɗansu kuma suma'iya ne an ji haka aka ji su daga larabawa kamar misalin ahmad kamar misalin suleiman kamar misalin ibrahim kamar misalin umar ma'adul ko jamil jiddan to mu duba da kyau kamar yazidu jamil jiddan idan ka ce akalal waladu afwan akala waladun yanzu waladun ba ka mai jarraba ɗaya daga cikin sunayen nan ahmad suleiman ibrahim umar da za ka zo da shi sai ka ce akala ahmadu kawai ba za ka ce akala ahmadun ba me yasa saboda ahmad nan shi ana ce mishi mamnunun sar ba ku lura da kyau ku gani ya zo da ma'aunin fili ne ahmadu ahmadu ina yin godiya shine ahmadu akwai kuma suna ahmad ko to kun ga sun sun daidai wajen ma'auni awo idan ka auna to mu lura da kyau ahmad ba za ka mai tanwini ba me yasa saboda ya dauki ma'auni fili haka ma da zaka zo da waɗannan akala ahmadu wa sulaimanu wa ibrahimu wa umaru haka zaka ce amma inda ka zo da suna maf'ul bihi misali ka ce ra'aitu waladan ba ga shi nan kai mishi nasaba ba saboda wannan shi balaraban suna ne to da zaka zo da ahmad a gurin sai ka ce ahmada mun binci wannan ko ba za ka mai tanwini ba da za ka ce sallamtu ala waladin ka gani kai mai tanwini saboda balarabin suna ne walad amma da zaka ce sallamtu sai ka zo da ahmad to shi zai ka ce ahmada ahmada kun ganin maimakon kai mai jarra ka ce ahmadi to ba za ka yi ba sai ka zo da ka ce kawai ahmada amma akwai inda za ka yi mai jarran idan ka ce sallamtu sai ka samu shi alif da lam sai ka ce alal ahmadi minan nasi ba ka samu shi alif da lam ba to ka samu sai kai mai jarra muna gani ko inda za ka izafansa ka ce sallamtu ala ahamadil kaumi ba ka zo da shi mudaf ba wannan mudaf ilahi ma'ana ka jingina wannan a jikin wannan ko to sai kai mai jarra kuma shi ne ibn maliki cewa wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudab aw yaku ba'da al radif na'am ko ka samu shi alif da lam zai zai dauki a shi idan idan kai idafan sa fa ba ka zo da shi mudafu ilai ban ka zo da shi mudafu ilai wannan ba ruwan shi ku ji Allah na cewa cikin alqur'ani wa laqad nasarakumullahu fi mawatina to kaga mawatin din nan shi man mununi sarfi ne su akwai ma'aunai da aka ji sun zo akwai kuma waɗanda aka aka ji sama'i ne kawai kaga Allah saka da alheri idhhab ila fir'auna ba ce idhhab ila fir'auni ba idhhab ila fir'auna innahu taga kaga fir'auna nan mamnunin sarfi ne abinda yasa zan mamnunin sarfi ba za mai tanwini ba saboda shi wani yin suna ne ba ajame ne kuma alam ne ko alamiya wa ujma to shine mana yace wajurra jurra ne fili ne fili amur ko wa jurra bil fathi siwal munsarif wa jurra bil fathi shi jamul muannath salim afwan wa jurra bil fathi shi mamnu min sarfi ku duba suna kasa kashi biyu ne akwai alismul munsarif akwai kuma gairi munsarif to duk suna munsarif in ya zo kai mai jarra da menene wasali kasa kamar da mun gani kamar walad kamar bint kamar bait kamar masjid amma idan sunan ya zanto gairu munsarif shine siwal munsarif to ba za ka yi mai jarra da kasara ba shine mala ya ce wa jurabil fathi duk suna mai suna balarabin suna kai mai jarra ne da menene afwan kai mai jarra da kasra amma siwal munsarif banda banda suna munsarif ma'ana mamnu abin nan mamnu min sarfi shi mamnu min sarfi zaka mishi jarra da menene bil fathi to bari mu koma wa jurra siwal munsarif bil fathi baitin ya fita bai fita ba bai fita ba e mu fashi haka kawai yadda ya zo wa jurra duk suna kai mai jarra kun gane ko watan duk suna ana mushi jarra ne da kasra amma al-munsarif bil fathi ne siwa al-munsarif shi munsarif gairin munsarif afwan akwai suna munsarif akwai gairin munsarif ko to shi ne ce wajirra bil fathati suna gairi munsarif shi kai mai jara da fataha siwal munsarif amma banda munsarif shi munsarif shi ne wanda yake ɗaukan wasu ƙasa kaman walad kaman albait kaman a dai takaice duk sunan da ka ga ya ɗauki al to kai mai jara da wajen su ƙasa ya zama munsarif ya ɗauki alif da lam ko da mamuni na sarfi ne din ne ya ɗauki kamar yadda muga ahmad ko to za ka mai jara da kasra idan ya ɗauki alif da lam to wajurra bil fathi kai jarra ga mamnu min sarfi gairi munsarif kai mai jarra da fata siwal munsarif amma banda sunan da yake daukan tanwini shine munsarif kenan zamu iya ganewa akwai suna munsarif akwai gairi munsarif gairi munsarif bai daukan wasali kasa bai daukan tanwini shi zaka mai jarra ne da fataha to gairi munsarif shine ya dauke al-munsarif din shi nake mai jarra da wasali kasa kuma ana mai tanwini to shi zaka mai jarra da kasra ne malam tu'arrifu amma shi munsarif al-mamnun min sarfi gairin munsarif matukan baka tu'arrifu matukan baka samu shi alif da lamba wato baka samu shi ma'arifa ba in ka samu shi ma'arifa sai ka yi mene sai ka yi jarra bi al malam tu'arrifu bi almatakan baka samu shi alba ba ta makame da shi ma'rifa da alba kaman ahmadu al-ahmadu shikenan sallamtu alal ahmadi minan nasi aw tudib ko kuma baka raba shi ba sallamtu ala ahmadil kauni kenan inda a ce ba kai ba kai ma'rifa ba baka samu shi ma'rifa ba baka yi idafansa ba to yana nan da hukuncin shi da ya zo ya an gane karatun ko ya Allah kai ba sai mu tashi irabul af'al khamsa insha Allah al mutalla abinda Allah ya ba mu iko mun karanta dai Allah ba mu lada wannan ne kuskuren Allah ba mu tanda mu kuskuren ne kuma ya ba mu iko gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik